بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana yammacin ranar lahadi ce da ce daidai da 24 ga watan jumadal ula hijira na da shekara 1433 daidai da 15 ga watan april shekara ta 2012 wannan shine kasar na 58 daga cikin jirangiyar karatuttukan littafin sahihu muslim wallafar al'imamu muslim ibn al-hajjaj karatun da muka yi wata ke da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna cikin babun man mata ala tauhidi dakhala aljannata babin da ke bayanin akan tabbas wanda duk ya mutu da tauhidi aljanna zai shiga mun karanta hadisai na farko na biyu har zuwa hadisin karshe a cikin babin hadisin sahabi ubadatu ibn sabit muna kan sharhin shi ne sai lokaci ya ƙure don haka zan sake karanta hadisin sannan mu koma baya mu tattauna matsalolin insha Allah al-imam muslim ya ce haddasana dawud ibn rushaydin haddasana al-walid ya'ni ibn muslim an ibn jabir qala haddasani umayr ibn hane qala haddasani junada ibn abi umayya حدثنا عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء sahabi ubadatu dan samit Allah ya kara mishi yarda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace man qala ashhadu an la ilaha illa Allah wanda yace na shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah wahdahu la sharika la shi kadai ba shi da abokin tarayya wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ya faɗi lallai Muhammad bawan Allah ne kuma manzon shi ne sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wa anna Isa Abdullahi wa ibn amatihi sannan kuma ya faɗi cewa annabi Isa bawan Allah ne kuma ɗa ne ga wata baiwa daga cikin bayin Allah Maryam wa kalimatuhu alqaha ila Maryam annabi Isa kalma ce da Allah ya jefawa Maryam wa ruhun minhu kuma ɗaya daga cikin rayuka ne da Allah ya halitta wa annal jannata haqqun ya tabbatar da cewa aljanna gaskiya ce akwai ta wa annan nara haqq ya tabbatar da cewa wuta gaskiya ce akwai ta adkhalahu Allah min ayyi abwabil jannati samaniyati sha Allah zai shigar da shi aljanna ta kowace ƙofa daga cikin ƙofofi guda takwas da ya so jama'a kun ji hadisin ubada wanda yake tabbatar da cewa babu shakka wanda ya mutu da tauhidi yanke aljanna zai tafi allahu akbar mun ji cewa wannan hadisi sahihi ne yana daga cikin ainihin wato hadisan da al'imamul bukhari da muslim suka tarayya akan fitar da su kamar yadda al'imamun nasa'i ya fitar da shi a cikin ainihin wato littafin kitabut tafsir haka kuma a cikin littafin amalil yawm wal laila hakanan al-imamu ahmad ya fitar da wannan hadisi al-imamu abu awana ya fitar da shi a cikin littafin al-musnad al-imamu abu nu'aym ya fitar da shi a cikin littafin shi al-mustakhraj ala sahih muslim hakanan ibn hibban ya fitar da shi a cikin littafin shi as-sahih na daga cikin mas'alolin hadisin da muka fara tattaunawa idan ba a manta ba su ne wannan hadisi na ɗaya daga cikin hadisan da suka tattaro matsaloli dangane da aƙida muka ji cewa hadisin nan yana bayyana falalar faɗin kalmar la ilaha illallah yana bayyana falalar kalmar muhammad rasulullah yana bayyana falala ta yadda da cewa isa bawan Allah ne ko manzon Allah ne muka ji cewa hikimar da ta sa ake hada cewa muhammadu bawan Allah ne ko manzon Allah ne don a daidaita al'amari kada ka ce muhammad Allah ne a'a bawa ne na Allah to kar kuma ka ji an ce bawa ka ɗauka ƙasƙantacce ne sai aka ce maka a'a manzo ne daga cikin kuma mafifitan manzanni Allahu akbar sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama muna kan wannan matsalar ne a inda muka ce waɗannan siffofin na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama malamai sun tabbatar da cewa hatta a littattafan magabata Allah ya siffanta annabi sallallahu alaihi wa sallama da haka babban malami a sheikh muhammad ali adam ya ce wa kad warada wasfuhu bi hataini sifataini fil kutubi sabiqa aidha littattafan annabawa na da sun zo da bayanin cewa waɗannan siffofi haka suke ga annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa shi bawan Allah ne ko manzon Allah ne faqad akhraja al-bukhari al-imam al-bukhari ya fitar da hadisi fi sahihihi a cikin littafin shi as-sahih a lamba ta 2225 an ata ibn yasar qala Aba'u ya ce, Lakitu Abdullahi ibn Amrin, na haɗu da Abdullahi ɗan Amr ɗan As. Kultu sai na ce da shi, Akhbirni an sifati Rasulillah, sallallahu Alaihi wa Alihi sallama fi taura. Faɗa mini yadda siffa annabi Muhammadu ta zo a cikin attaura. Attaura in ka so za ka iya cewa Old Testament. Amma Old Testament ta sha bamban da attaura ba don komi ba akwai wasanni na 'yan adam a cikin Old Testament akwai canje-canje amma dai a yadda ake nufi ita ce Old Testament da kuma ainihin littafin da suke kira ainihin Talmud wato littafin Yahudawa Qala sai ce ajal kwarai da gaske kayanka ya tsinke gindin kaba ni na san siffofin shi a cikin littattafan da wallah innahu la mawsufun fi taura yace na rantsuwa da Allah an siffanta annabi Muhammad a cikin at-taura bi ba'd sifatihi fil qur'an da wasu siffofi da aka siffanta shi da su a cikin al-qur'an Allah yace ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira ya kai wannan annabi mun aiko ka kana mai shaida akan ainihin mutane kana mai bushara da alkawuran Allah na gari kana mai gargadi game da azaba Allah ga duk wanda ya saba aya ta 45 a cikin suratul ahzab wa hirzan lil ummiyina kuma kai kariya ce daukakar daraja ce ga ainihin ummiyawa wato waɗannan laraba waɗanda babu ainihin ilimin littafin Allah a cikinsu su anta abdi wa rasuli kai bawana ne kuma manzona ne yanzu kun ga wannan ayar wannan ayar ana tabbatar maka da cewa aya ce ta zo a cikin attaura haka wa hirzan lil ummiyina anta abdi wa rasuli kaji a cikin attaura ma Allah ya kira shi da cewa kai bawana ne kai manzona ne sammaituka mutawakkil kuma na kira ka mai dogaro ga Allah laysa bi fadhin kai ba mai zafin hali ba ne wala ghalibin ba mai tsanantawa ba ne wala sahabin fil aswaq kai ba mai ɗaga murya kana hayaniya cikin kasuwanni ba ne wala yadfa'u bi sayyi'ati sayyi'a sannan na daga cikin siffofin shi baya tunkuɗa mummuna da mummunar da aka yi mai ma'ana ko an yi mishi mummuna baya ramawa da mummuna sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama annabi tun Allah maɗaukakin sarki da ya halicce shi dama halitta shi ta musamman ce sannan da ya zo nan duniya tun yana ƙarami sai Allah maɗaukakin sarki ya turo mala'iku suka zo suka kwantar da shi suka tsaga ƙirjin shi suka fito da zuciyar shi suka tsaga tsakiyar zuciyar sai suka fito da wani siririn nama haka sai suka cire suka jefar wannan nama shine abin da shedan yake da shi na rabo a cikin zuciyar duk dan adam to kaga an cirewa annabi tun kafin ya kai lokacin da shedan zai tasiri shine tun kan ya balaga yana karami sallallahu alaihi wa alihi sallama da girman shi kuma yana ainihin makka anan ma mala'ika ya zo ya tsaga kirjin shi ya fito da zuciyar tashi ya sa ruwan zanzan ya wanki da ya wanke sai aka ɗibo ilimi da hikima aka zuba kuma sai aka sake ɗinkewa duk duniya ba wanda ya samu irin wannan tsarki da ɗaukaka irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka gaya min ya zai ba zai zama mutumin kirki ba ya zai ba zai fi kowa haƙuri ba don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan kammalar tashi ta sa Allah ya aje mana shi a matsayin abin koyi laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kaseera duk wanda yake zikiri mai yawa yake fatan ya je lahira salin alin to Allah madaukakin sarki ya taimake shi da kyakkyawan abin koyi shine farin jakada Muhammadu dan Amina baban Fatimatu Zahra sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama walakin ya'fu wa yaghfur manzon Allah yana ahuwa yana kauda kai yana yafewa walan yaqbidahu Allah Allah ba zai karbi ran shi ba hatta yuqima bihil millatil auja bihil millatil auja sai Allah ya miƙar da karkatacciyar hanya wadda ainihin masu son zuciya suka karkata ma'ana hanyar nan ta annabawa miƙaƙƙiya da annabawa suka batta masu son zuciya suka karkatar da ita to annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya dawo da mutane sun dawo a kanta mutanen makka annabawansu su ne ibrahim da isma'il amma sai suka waye gari suka koma suna tsafi suna kara-kara suna bautar gunki har suka kai sun yi hoton annabi ibrahim a cikin ka'aba gashi nan da kibiyoyi na tsafi Allah bai ɗauki ran annabi ba sai da ya zo ya wanke wannan hoto ya ce Allah ya la'ance su waye ce musu Ibrahim yana tsafi waye ce musu Ibrahim yana karakara ma'ana karakara wasu sillayen kara ne ake yankawa a ƙasar Hausa haka abin yake kusan kowace duniya wasu wuraren sai zama suna yanka wani ɗan katako ne ko ice haka in aka yi wani abu ya ɓata sai a zo ana kaɗawa ana faɗin wasu kalmomi haka to shi kenan wai sai a ce an gano cewa motar wane da aka sace tana can hanya kaza kudin wane da aka sace gwalagwalan wance wannan duk hanya ce ta tsafi to sai suka yi hoton annabi ibrahim yana rike da waɗannan abubuwa manzo Allah ya ce Allah ya la'ance su wai ga musu ibrahim yana haka domin abin da suka zana suna nuna wai haka annabi ibrahim yake sallallahu ta'ala alaihi wasallam to sai da annabi ya gyara addini addini ya tsaya kyam yadda ba za a sake lalata addinin Allah ba har duniya ta tashi irin lalatawar da aka yi wa addinan annabawa a da ba za a sake wa addinin Allah ba saboda irin aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa har duniya ta tashi sai an samu yan gwagwarmaya idan waɗannan suka zo suka bata sai waɗannan su ce sai an gyara sai su tsaya su kafe har sai addinin ya tabbata Allahu akbar ta yaya hanya miƙaƙƙiya wato karkatacciyar hanya za ta miƙe sai ce bi an ya ƙulu la ilaha illallah sai mutane sun faɗi la ilaha illallah jama'a ku dubi la ilaha illallah tun ana faɗinta da baki yanzu sai ka ga dodon koɗi gashi nan Allah ya halicce shi da la ilaha illallah a jika sai ka ga jariri ɗan arna uwar shi ta haife shi da la ilaha illallah a gadon baya sai ka ga la ilaha illallah a jikin bishiya dama Allah yace sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq sai mun nuna musu ayoyin mu a ko ina a jikin su a sararin duniya har sai sun gane cewa babu shakka annabi Muhammadu gaskiya ne dan sama jannatin ne yaje sararin samaniya yaje jiyo kiran sallah ya zo ana yawo da shi ƙasashen duniya yana ba da labarin abubuwan da ya gano an zo ƙasar masar sai ya ji kiran sallah sai ya ce amma ya ji wannan irin abin da ake a can sama inda ya ji dalilin musulunta shi kenan da hoton shi da waɗannan jawaban suna nan yanzu akan intanet wannan abin ya faru yau kusan shekara arba'in ko arba'in da wani abu duk waɗannan ayoyin allah ne shi yasa ake so ko za ka yi faɗa da addini ka yi sannu akan hankali saboda me saboda in Allah ya tashi sai ya bi maka al'amarin zassauƙi ƙur'ani gaskiya ne annabi gaskiya ne la ilaha illallah gaskiya ne abinda manzon Allah yake faɗi abinda yake faɗi cikin wannan hadisin shine addini di yadda ya lalace to sai annabi ya gyara shi ta hanyar la ilaha illallah da haka musulmi ku ɗauki la ilaha illallah ku shiga cikin duniya ku je ku yi bishararta ku yada ta a ko'ina ku faɗe ta ba aibi ba ce daraja ce kima ce a ce kai kana daga cikin 'yan dakon la ilaha illallah karka ji kunyar ko a ina ka faɗe ta la ilaha illallah lecturer ne kai na physics lecturer ne kai a engineering a department of law kake a faculty of agri kake bayani ya kama sai ka ce la ilaha illallah yanda waccan baya jin kunya ya ce hallelujah kai ma karka sake ka ji kunyar cewa la ilaha illallah wancan baya jin kunya ya ce alalaba haka kai ma karka ji kunya ka ce la ilaha illallah ka faɗe ta a ko'ina daraja ce kima ce wa yaftahu biha ayunan umya sannan sai Allah ya buɗe wasu idanuwa makafi da la ilaha illallah wa azanan summa wasu kunnuwa waɗanda suke bebaye sai Allah ya buɗe su da la ilaha illallah wa quluban gulfa da wasu zukata waɗanda suke gafalallu duk sai Allah ya buɗe su da la ilaha illallah ka duba a yau a duniya babu addinin da ake saurin karɓe irin addinin musulunci hakikanin al'amari ƙididdiga ta nuna cewa ba don kiristoci suka yi marmaza suka kawo kaɗe-kaɗe da raye-raye ba a cikin cocina da ba za a sake samun wanda zai karɓi addinin kiristiyaniti ba ba don koyo ba saboda menene a ciki wanda za ka yi sha'awa wa ma kana salatuhum inda albaiti illa muka'an wa tasdiya hayaniya ce da tafi to amma da aka kawo 'yan mata masu tsayayyen nono aka ɗame cinyoyinsu da ƙananan siket da wanduna suna tsayawa suna rawa to shine kawai abin da ya rike coci a yanzu shine kawai abin da ya rike amma ba wani wa'azi ba wani abu da ya rike ta bayan waɗannan abubuwa waɗanda yake kawai na gafala ne amma addinin musulunci shine yake da abubuwan faɗe shine yake da abubuwan da zai wa'azantar shine yake da mu'ujojin da zai bayyana shine addinin da zai tinkari duniya a kasa ba da amsar kalubalen wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u shuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da wasu akai Allah madaukakin sarki ya tinkari duniya yace ga bawan mu nan mun saukan mishi da littafi in kuna shakka ku zo da wata sura guda wadda take irin surorin da ke cikin littafin shi kuma kuma ku faɗi wanda ya saukan muku in kuna da gaskiya a lokacin da wannan karatun ya sauka duk larabawa suna ji masu fasaha da basira waɗanda saboda iya larabci har zaurance suke da larabci samun balaraban da zai iya zaurance yanzu da larabci ko PhD yake da shi sai an sha wahala a wannan lokacin duk wani gogaggen balarabe yana nan amma suka kasa sai Allah ya ce to shikenan fa illam taf'alu kun kasa a yanzu walan taf'alu pau pau pau ba za ku taba iyawa ba sai ce fattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijara dan haka sai ku yi taka tsantsan ku kiyaye Allah Allah yana da wuta wadda yake makamashinta mutane ne da duwatsu saboda haka jama'an musulmi waɗannan siffofin na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama abinda ake nufi da su shine mu musulmi mu kokari mu kwaikwaye shi mu zan muna da saukin hali muna da dogaro muna da rashin hayaniya muna da yafewa sa'annan muna da yada wannan sakon nashi duniya kaf mu je duk wanda yake makaho ne game da la ilaha illallah mu je mu bude mai ido mu basirantar da shi mu ce karanta nan idan bebe ne shi mu bude kunnen shi da la ilaha illallah mu ce ya saurare mu idan gafalalle ne shi gaba daya ya shiga cikin gafala mu natsar da shi mu nuna mishi mecece la ilaha illallah babu aibi a cikin ta jama'a saboda haka in har wani zai zo ranar lahadi ya iya kwankwasa maka kofa kana cikin gida ya ce ya zo maka ne da bushara ta hannun almasihu ka tambaye shi ta yaya same ta ya zai iya tabbatar maka da nagartar wannan busharar ya yi zuru-zuru ka buɗe abin da yake rike da shi kai mai tambaya ya kasa amsa maka sai musulmi waɗanda suka haddace musulmi sun haddace alkur'ani amma kuma ku tsaya dokin mai baki ya fi gudu wajibi ne a yada kalmar la ilaha illallah tuna daga cikin fa'idojin wannan hadisi malam yace bayanu butulani ma alaihin nasara min itiqadihim fi isa sallallahu alaihi wa alihi sallama annahu ibnullah wannan hadisi yana batar da aqidar kiristoci da suka kudurta cewa isa dan Allah ne ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira Allah madaukakin sarki ya fi karfin a ce Allah yana da da domin da bukata ce bukata na ƙasa ce Allah ba shi da bukata balle na ƙasa sarki da ɗaukaka sun tabbata gare shi wannan matsala in Allah so na aje ta a matsayin bashi za mu je wani wuri wanda za a tsaya a tattauna ta a nan ne za mu zo da tsohon alkawari da sabon alkawari mu buɗe kujiyar da aƙidar ainihin wato sonship da kuma doctrine of fathership take ma'ana aƙidar cewa Allah na da ɗa ko kuma Allah na da uba ko kuma Isa Allah ne ko Maryamu Allah ce ko mala'ika Jibrilu Allah ne za mu zo za mu tattauna wannan akwai babi sukutun da guda a cikin littafin nan a lokacin za mu zo da waɗannan littafai nasu mu wargaje su anan don ku gane cewa akwai ruɗani a cikin littattafan nasu khamisan na biyar wa minha bayanu dalalil yahudi alladhina ya'taqiduna fi Isa wa ummihi alayhi salamu ma la yaliqu bihima wannan hadisi yana bayyana mana irin mummunar aƙidar da Yahudawa suke da ita game da annabi Isa cewa ɗan zina ne, subhanallah, da kuma mahaifiyar shi cewa zina ta yi, min annaha hamalatu min zina, wai ta haife shi ne ta hanyar zina, haka Yahudawa suka ƙudurce, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim wannan kalma ta yi muni in ya na illa kaziba maganar banza ce suke faɗi ƙarya ce. ومنها بيان فضل عيسى حيث إنه كلمة الله وروح منه wannan hadisi yana bayyana annabi Isa yana da falala domin Allah ya ware shi a cikin halittu ya ce shi kalma Allah ne kuma dukkan halittu ma da kun Allah ya halicce su sannan Allah ya ware shi a cikin wannan hadisi ya ce mishi ruhul lahi dukkan halittu ma arwahul lahi ne ma'ana rayuka ne da Allah ya halitta to ware shi da wannan suna daraja ce kamar yadda Allah ya ce tanazzalul mala'ikatu sai ce warruhu fiha mala'iku na sauka a daren lailatul qadri sai ce hadda mala'ika jibril me yasa aka ware shi shi ba mala'ika bane mala'ika ne daraja ce kamar a ce duk gwamnoni sun zo hadda gwamna ware shi ma gwamna ne ai me yasa aka ware shi da sai a ce duk gwamnoni sun zo a yi shiru dan haka ware annabi isa da ce mishi kalmar Allah ko kuma ruhun Allah to wannan ƙarin daraja ce wa minha ma qalahu al-qurtubi rahimahullahu ta'ala maqsud hadha al-hadith at-tanbih ala ma waqa'a lin-nasara min ad-dalal fi Isa wa ummihi wa at-tahdhir min dhalika bi anna Isa Abdullah la ilahu wa la waladun wa ummuhu amatullah ta'ala wa mamlukatun lahu ta'ala Allah amma yaqulu al-jahiluna uluwan kabira الإمام القرطبي أبو العباس من لتاف أينه التلخيص نصحيه مسلم يتي wannan hadisin abin da ya zo yake ƙoƙarin faɗakar da mu shine kiristoci sun ɓata game da annabi isa da suke cewa shi annabi isa da uwarshi alloli ne to kuma mu musulmi ana tsoratar da mu game da haka kar mu sake mu ƙudurta haka game da annabi isa mu ce allah ne shi ko ɗan allah ne uwarshi mu ce ita Allah ce ko matar Allah ce Allah ya fi ƙarfin haka sai malam ya ce wa yustafadu minhu ma yulaqanuhu an-nasrani idza aslama jama'a kun ji wata sabuwa malam yace daga wannan hadisi za a fa'idantu akan cewa idan kirista ya zo zai musulunta to sai a laƙana mishi wannan kalma bayan ya ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah sai kuma a ce ka ce ashadu anna isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun minhu qurtubi yace lalle wannan hadisin yana fa'idantar da haka wa qala ghayruhu wani malamin ku cewa ya fi zikri isa ta'ridun lin nasara wa idhanun bi anna imanahum ma'a qawlihim bit taslis shirkun mahdun ambatan annabi isa da aka yi a cikin wannan hadisi faɗakarwa ce ake wa kiristoci cewa babu shakka a cikin imaninsu da suke cewa suna da imani to akwai shirka saboda suna cewa kuma sun yadda Allah sannan ga kuma wani Allah ga kuma wani to shirka ta shigo ina fata an gane وكذا قوله عبد الله وفي ذكر رسوله تعريض لليهود في إنكارهم رسالته to su kuma kiristoci yahudawa fa yahudawa ba su yadda annabi isa Allah ne ya aiko shi ba sam don su yahudawa sharrinsu shine kabilanci ne ya mamaye zuciyarsu su ba su ma yadda tukuna akwai wani wanda ba su da suka yadda da shi ba a matsayin annabi annabi isa sun ce dan zina ne subhanallah annabi Dawud sai suka ce sarkin gargajiya ne Sulaimana suka ce shi ma sarki ne me ya hada su dan haka da suka ji Qur'ani ya sauka sai suka ce eh me ya hada Muhammadu da da da, da Dawud da Sulaiman Sulaiman sarki ne na gargajiya Dawud shi ma mai sarauta ne tsohon soja ina kuma aka ce wai ashe annabi Muhammadu ma ya zama kaza kaza kaza ba su yadda da wani annabi ba sai annabi isa to ku karanta qur'ani ku annabi musa to ku karanta qur'ani ku jiya suka yi wa annabi musa annabi musa bai taba shan wahala a hannun kowa fiye da mutanen shi bani isra'ila ba har sai da ya kai yana cewa lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum ko haka me yasa kuke cutar da ni me yasa kuke cutar da ni a halin kun tabbata cewa ni manzon Allah ne zuwa gare ku me suka sai suka gyara sai suka karkace sai Allah ya ce falamma zahu azaga Allah qulubahum da suka karkace suka kimi kuwa sai Allah ya bankara zukatan su shikenan wannan na daga cikin sabubban tsinuwa da Allah madaukakin sarki ya tsine musu a farkon duniya sai da Allah ya sa annabi Dawuda ya tsine musu albarka Yahudawa a ƙarshen duniya sai da annabi Isa ya tsine musu albarka lu'ina allazina kafaru min bani Isra'ila ala lisani Dawuda wa Isa ibn Maryam Allah ya tsine musu albarka a bisa harshen annabi Dawuda da annabi Isa Allah ya ce zalika bima asaw saban Allah su yayi yawa wa kanu ya'taduna sannan yan ta'adda ne su suka fara kashe annabawan Allah da malamai wa'azi aka yi musu suka tashi suka kashe annabi ɗari uku a rana ɗaya suka ce annabi ɗari uku e ai su Allah ya musu baiwar annabawa ne kamar malamai kamar malamai annabawa suke annabi ɗari uku suka kashe daga hantsi zuwa rana kuma suka je suka buɗe kasuwa kamar ba abin da suka yi sai Allah ya tsine musu albarka yasa har duniya ta tashi ba za su yi albarka ba sai in sun dawo sun rike hablullahi almatin sai in musulunta su kai in ba haka ba ba su cikin kwanciya hankali an yi lokacin da duniyan nan kaf sai da bayahudi ya rasa ina zai sanya kanshi a lokacin bukta nasar albabili wani sarki ne daga iraq shi kuma kawai duk inda ya ga bayahudi kashewa ike ƙarshen duniya kuma allah ya zo ya turo musu hitler Hitler ya rinka kama su yana kashe su tun daga 1930s zuwa 1940s duk inda ya gaba Yahude namiji mace har jariri har mai ciki sai an yanka ta an fasa cikin an ɗauko ɗan an yanka kawai ya ce ya gano Yahudawa su ne matsala a duniya to yana son kan ya mutu ya maganin matsalar duniya shine operation no Yahud ya rinka kashe su kawai Hitler ba su samu sararawa ba fa sai da ingila ta ɗaure musu gindi aka je aka datsi ƙasar labanan ƙasar masar ƙasar siriya aka kabci yanki mai girma na ainihin ƙasar Filistin. sai aka ce wannan this is the promised land by david wai wannan ce ƙasar annabi dauda inda annabi dauda ya musu alkawari cewa dama duk inda suka je za su dawo amma fa kun ji annabi daudan ya tsine musu albarka a yanzu sai ka je ka same su a dan wani wuri wai haikalin annabi dauda ne inda yake ibada kenan sai ka je ka samu yahudu ya kai awa daya yana ta girgiza kai haka yana ta girgiza kai wai yana zikirin annabi dauda ne annabi daudan da ya tsine mai albarka yahudu kenan Allah madaukakin sarki ya kiyaye to bayan da malam diye waɗannan ainihin bayanai sai yake cewa wa minha isbatul jannati wan nar wa annahuma makhluqatan al'an wannan hadisi ya ba mu labarin cewa aljanna da wuta gaskiya akwai su kuma a yanzu da muke magana suna can Allah ya halicce su ba wai sai ranar lahira zai halicce su ba a'a a yanzu wuta na nan a yanzu aljanna tana nan khilafan lil mubtadi'a sabanin yan bid'a waɗanda suke cewa wai sai ranar lahira Allah zai halicci wuta da aljanna kuma in Allah ya sa masu imani suka shiga daga baya wai sai ta daskare shikenan ta ƙare wuta ma idan aka azabtar da waɗanda za a azabtar daga baya shikenan sai ta daskare a'a aljanna da wuta za su dawwama har abadan abidina to da Allah madaukakin sarki ya kawo istisna'i a cikin alqur'ani yake cewa ma damati samawatu wal ardu illa ma sha'a rabbuka sai aka ce wannan litakuna mashi'atullahi hurra Allah ya faɗi haka ne dan baya yin abu sai ya ce mana insha'a insha'a yana ladabtar da mu amma wuta har abadan abidina aljanna har abadan abidina kuma tana nan a yanzu wa annal imana bi haqqiyatihima min usuluddin kuma yadda da cewa gaskiya akwai wuta da aljanna ko to yana daga cikin aqida in ka ƙaryata wuta kai kafiri ne in ka ƙaryata aljanna kai kafiri ne wa minha annal jannata laha abwabun wa annaha samaniya wannan karatu ya koyar da mu cewa aljanna tana da kofofi guda takwas wa minha أن بعض عباد الله يخيرون في دخول الجنة من أي أبوابها شاءوا wannan hadisi ya karantar da mu cewa daga cikin bayin Allah akwai waɗanda Allah zai girmama su ya ba su zaɓi su shiga aljanna ta duk ƙofar da suka so Alan ya cike da cewa zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wannan falala ce ta Allah yake ba da ita ga wanda ya so wallahu dhul fadlil azim Allah ma abocin falala ce mai ainihin girma jama'a kun ji ƙarshen sharhin wannan hadisi wanda muka karanto shi daga sharhin sahihu muslim al-baharul muhit sajjaj babban malamin hadisi al-sheikh muhammad ibn ali ibn adam Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi za mu ci gaba da karatun hadisi ya ce wa haddathani ahmad ibn ibrahim ad-dawraqi haddathana mubashir ibn isma'ila an al-auza'i an umair ibn hane في هذا الإسناد بمثله غير أنه قال أدخله الله الجنة على ما كان من عمل ولم يذكر من أي أبواب الجنة الثمانية شاء إمام مسلم يساكي تيوى مالمينا ميسونا أحمد دين إبراهيم الدورقي mutumin kasar Bagdada ne babban malami ne amintacce ya karantar da ni hadisi yace haddathana Mubashir ibn Isma'ila malam Mubashir dan Ismail al-Halabi shi kuma mutumin ƙasar Halab ne ƙasar Asiriya ya karantar da ni hadisin da ya samo shi an al-Auza'i daga al-Imam al-Auza'i al-Imam al-Auza'i sunan shi Abdurrahman dan Amr babban malami ne mutumin ƙasar Sham shi kuwa al-Imam al-Auza'i yace an Umair ibn Hane daga Umair dan Hane sannan shi kuwa Umair sai ce sai Imam Muslim yace fi hadhal isnadi kaji wannan isnadin to imam muslim yake cewa ya ruwaito irin bimislihi irin wancan hadisin da muka makarantawa amma da wani isnadi kaje shi sai dai kuma yace ghaira annahu qala sai dai kuma a cikin wannan riwaya shi mai riwayar Umairu dan Hane cewa ya adkhalahu Allahu aljanna sai manzon Allah yace Allah zai shigar da shi aljanna ala ma kana min amal duk irin aikin da yake yi to wannan kalmar tana da fassara guda biyu da malamai suka ce alama kana min amal duk irin aikin da ike yi ko mummunan aiki ko aikin alheri ma damar yana da aqidar la ilaha illallah ya yadda isa bawan Allah ne manzon Allah ne ya da aljanna da wuta to duk irin aikin da yake sai ya shiga aljanna anan ana son a nuna maka falalan la ilaha illallah kaji fassara ta farko fassara ta biyu alama kana min amalin ita ce ko ɗan yaya ayyukan shi suke na alheri ma damar ya mutu da la ilaha illallah to sauran sallah azumi zakka hajji ko ƴan hikwan nana ne ko ƴan kaɗan ne to sai ya shiga aljanna saboda girman la ilaha illallah ina fata an gane lafazin bukhari kuwa ya zo da ta'arifi ne cewa adkhalahu Allahu aljannata ala ma kana min al'amal ina fata an gane qala al-qurtubi al-imam al-qurtubi da yazo sharhin wannan hadisi sai ya ce ai yudkhiluhu al-janna wala budda fassara wannan riwayar Allah zai shigar da wannan mutum aljanna tabbas ba makawa sawa'un kana amaluhu salihan aw sayyi'an ayyukan shi kyawawa ne ko na banza wa zalika bi an yaghfira lahu sayyi'a bi sababi hadhihi al-aqwal sai Allah ya yafe mishi munanan ayyukan saboda wannan kalmomi na la ilaha illallah da ya faɗi aw yurabbiya sawabahu ala zalikal amali sayyi ko kuma ayyukan shi na alheri waɗanda suke ‘yan kaɗan ne sai Allah ya tarbiya su ya girmama su sai su tashi sai su mamaye waɗancan munanan ayyuka duk saboda girman la ilaha illallah wa kullu zalika yahsulu insha Allah haka duk za ta yiwu in Allah ya so liman mata ala tilkal aqwal ga duk wanda ya mutu da waɗannan kalmomi na la ilaha illallah imma ma as-salamatil mutlaqa mutlaqa wa imma ba'da al-mu'akhadha bil kaba'ir ala ma qarrarnahu anifan qurtubi yace idan Allah madaukakin sarki ya so ya mutu da la ilaha illallah to duk irin laifuffuka da ya kasance yana yi sai Allah madaukakin sarki ya wanke ayyukan kawai yana tashi ranar kiyama sai a ce je aljanna ya aka sai ya ce la ilaha illallah ko kuma ya ce in Allah bai so shi da kubuta ba sai Allah ya azabtar da shi game da waɗancan laifuffukan amma daga ƙarshe sai la ilaha illallah tirin jayi sai a kai shi aljanna kaga dai abin da ake so a nuna maka sai ya shiga aljanna yawman minad dahari komai daren dadewa to dama makasudi kenan Allah madaukakin sarki ya taimaka na'am tsaye eh yana ƙara fassara shi eh bayan da musulmi ka wannan hadisi sai ya ce haddasana qutaybah ibn sa'id haddasana lays an ibn ajlan an muhammad ibn yahya ibn habbana an ibn muhayb an ibn muhayriz an ibn muhayriz an sunabahi an ubadah ibn samiti annahu qala imam muslim ya sake kwararo wani isnadin ya ce wannan isnadin hadisin shi ma yana tikewa daga sahabi akan sahabi ubadat dan samit annahu qala to anan sai ka natsu shi sunabihi shine ya ce sai da aka fara ambatan sahabin tukuna sai kuma aka da aka ce tabi'in ya ce dakhaltu alaihi na shiga wurin shi ubadat dan samit dan haka ka natsu da kyau ka ji ɗauko daga anis sunabuhi daga sunabuhi an ubadata ibn samiti daga ubadata dan samit annahu qala lallai shi sunabihi ya ce anan abdamiru la ya'udu ila aqrab ismi shi sunabihi ya ce dakhaltu alaihi na shiga wurin malami na ubadatu dan samit wa huwa fil maut a lokacin mutuwa ta halarto mishi fabakaitu sai na fashe da kuka faƙala sai ce mahlan a saurara mana kukan me za ka yi saurara ina da magana da kai dama lima ta biki don me za ka yi kuka fa wallahi na rantse da Allah la inistushidtu la ashhadanna laka in aka nemi in ba da shaida a kanka kai mutumin kirki ne wallahi zan ba da shaida kai mutumin kirki ne wala in shufi'itu idan aka bani dama in cece ka ko in maka wata alfarma la ashfa'anna laka sai na ainihin cece ka sai na ba da shaida a kanka wala in istata'tu kuma wallahi ka saurara ka ji kai suna buhi idan har zan iya la anfa'annaka wallahi tallahi sai na amfane ka jama'a duk wanda malamin shi ya faɗa mai wannan kalmar to ya gama morewa malaminka ne yake halin zai rasu sai ka zo ka same shi a cikin halin mutuwa za ta ɗauke shi sai ka fashe da kuka sai ce natsu sai faɗi kalmomin da mai yiwa zamanka da shi tun da kake bai taɓa faɗi ba ashe tun yana nan yana karantarka ka yi ƙoƙari ka sami irin wannan darajar daga wurin malaminka ka yi ƙoƙari ka sami irin wannan darajar daga wurin ubanka ka yi ƙoƙari daga wurin uwarka ka sami irin wannan darajar in ka samu wannan ko to duk duniya su ce ba sa yi da kai dole sai an dawo eh don waɗannan su ne umda gare ka uwa da uba sannan sai malaminka da yake ɗora ka akan addini ka yi ƙoƙari ka samu shaida ta gari malam ibrahim na tsugune babban malami ne a kano shekara ɗari da ta wuce wannan malamin ya zo zai ɗauki karatu a wurin malamin shi wata rana sai aka ce malam ya fita ya tsaya har hantsi sai malam bai dawo ba sai tambaya lafiya aka ce ai shaddar gidan malam ce ta cika shine malam ya tafi nemo mai kwashewa sai ce kuka bar malam ya tafi nemo mai kwashe shadda ga ku sai cire bantan shi lokacin bante ake sawa ya gyara bantan shi ya cire riga ya daura bante ya fasa shaddan nan ya kwashe ta afi malam ya dawo ya gyara ta aka ce malamin ya rinka sa mishi albarka ya ce za ka yi albarka har duniya ta tashi sai an ji sunanka da ni da makamanta na ba musan malam ibrahim na tsuguna ba amma dukkanmu da muka yi karatun tsoro a kano mun ji labarin malam na tsugune kuma me yasa ake ce mishi malam na tsugune idan sarkin kano ya aika malamai su zo shi in ya zo baya zama a tsugune yake tsugunawa yana jiran sarki ya gama faɗin abin da zai faɗi ya tafi shi ba malam fada bane shine ake ce mishi malam Ibrahim na tsugune dukkanawa ka je sun san tarihin malam Ibrahim na tsugune musamman ɗaliban ilimi da malamai wannan irin albarkar da sunabuhi ya samu jama'a sai da malamai suka zauna suka rubuta littafi musamman akan sunabuhi domin masu suna sunabuhi sunabihi nau'i biyu ne ko mutum biyu ne ko uku sai da aka tsaya aka tantance wannan sunabuhin kun ji darajar da ya samu a wurin malamin shi kai ka ji kalmomin la inistushhitu la ashhadanna laka in haka neman ba da shaida akan ka zan ba da shaida akan ka irin haka bilal ya tafi neman aure a ƙasar sham syria yaje sai suka ce ba za su ba shi aure ba ba san shi ba daga ina yake sai ya ce to ni abokin wani mutum ne a madina kuma sunan abokin na Muhammad Rasulullah ku je ku tambaye shi waye halina sannan ku zo ku ga ya dace ku bani ya sai suka taho har Madina suka zo su bincika waye Bilal manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace me ya hana ku ba dan aljanna ya kalmar da ya faɗi kenan kai kaji za ka yi surkutaka da dan aljanna a guje za ka biya mishi sadaki ya daura aure shaida Bilal ya samu haka yanzu nan sunabuhi shaida ya samu wurin malamin shi malamin ya ce wala in shufi'itu da za a ainihin wato bani dama in cece ka la'ashfa'anna laka lallai sai na nemi cetonka sai na cece ka sai ne maka alfarma wala in istata'atu la'amfa'an naka kuma in har na samu damar in amfane ka sai na amfanar da kai sun makala sannan sai malamin nawa ubadat dan sami da ce wallahi na rantse da Allah ma min hadisin sami'tuhu min rasulillah sallallahu alaihi wa sallam babu wani hadisi da na ji shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama lakum fihi khairun wanda na san cewa za ku samu alheri cikin wannan hadisi illa haddathtukumuhu sai da na karantar da ku wannan hadisi illa hadisan wahidan hadisi ɗaya ne kawai na san akwai alheri a cikin shi amma ban taba karantar da ku ba amma wa saufa uhaddithukumuhu al-yawma a yau zan karantar da ku wannan hadisi waƙad uhita bi nafsi tun da gashi mutuwa ta kewaye ni yanzu zan mutu ba zan yadda mutu ban karantar da ku ba sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya qulu naji manzon Allah yana cewa man shahida Allah ilaha illallah wanda ya shaida la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ya shaida muhammad manzon Allah ne harramallahu alaihi nar Allah ya haramta mushi wuta Allahu Akbar. Jama'a kun ga wannan hadisin shine wasu malamai suka ɗauke shi suka fassara wancan cewa alama kana min amal ɗin nan duk aikin da yake ma ba zai shiga wutar ba. Ma damar akwai la ilaha illallah saboda ita wutar Allah ya haramta mata ta ci naman wanda ya faɗi la ilaha illallah menene yayi darajar la ilaha illallah a duniya da lahira babu menene yayi darajar la ilaha illallah a cikin wuta da cikin aljanna babu kaji duk mutumin da ya faɗi la ilaha illallah ko an jefa shi wuta wuta ba za ta ci shi ba Allahu akbar wannan hadisin da muka karanta yana daga cikin ɗaiɗaikun hadisai da Imam Muslim ya ruwaito su Bukhari bai musu ruwaito ba Tirmidhi ya ruwaito wannan hadisi kamar yadda al-Imam An-Nasa'i shi ma ya ruwaito wannan hadisi jama'a ƙarshen wancan babi wanda duk ya mutu da tauhidi zai shiga aljanna ya Allah madaukakin sarki ka taimake mu a ranar mutuwar mu ya zama muna da tsantsar tauhidi don mu shiga aljanna Imam Muslim ya ce babu haqqillahi ta'ala 'alal ibadi wa haƙƙin ibadi alallahi ta'ala rigid gabji babu haka naku wanda babu ya kawo a wurin ci gaban hadisan ne hadisin mu'az ko sai ka hadisin mu'az amma anan ya kulla babi dama kamar yadda muka faɗi dai tun farkon karatun nan cewa babukan da ke cikin sahihu muslim ba muslim ne ya yi su ba don haka ana iya samun bambanci a nan a cikin tawa nuskar wadda yake malam muhammad ali adam ya yi ta hakikinta ya tabbatar da cewa babin da ke bayyana haƙoƙin allah maɗaukakin sarki akan bayi wato da kaga allah ya yi mu bai yi mu haka siddan ba kamar yadda yake faɗi cikin alkur'ani a yahsabul insanu an yutraka suda mutum yana tsammani kawai za a bar shi haka siddan ne kara zube la yi umar wa la yunha ba za a ce yi ba ba za a ce bari ba ai ko jaki ana ce mishi yi bari to ka duba da kai da jaki wa yafi fasali kai kadai Allah ya ce laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim kai kadai Allah ya halitta da kyan diri dubi jaki dubi doki dubi alfadari dubi kare dubi zomo da kai da su wa yafi kyau ka gani to yanzu duk wannan abin da Allah ya maka kana jin haka siddan ne ba haka siddan ba ne Allah yana da haƙoƙi a kanka to da yake Allah kuma al'adlu ne yana da adalci a cikin bayan shi sai ya ce wa haƙƙil ibadi alallahi ta'ala to Allah kuma shi ma ya bai wa bayi wasu haƙoƙi a kan shi Allahu akbar imam muslim ya ce haddasana haddab ibn khalid al-azdi haddasana hammamun حدثنا قتادة حدثنا أنس بن مالك عن معاذ بن جبل قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل فقال يا معاذ بن جبل فقلت لبيك يا رسول الله وسعديك ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك قلت أي قال هل تدري ما حق الله على العباد قال قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم صار ساعة قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك قال قلت الله ورسوله أعلم قال ألا يعذبهم الله أكبر kunji wannan hadisi jama'a wanda ainihin sahabi mu'azu dan jabal kamar yadda ainihin kata da yake cewa haddasana anas ibn malik anas dan malik al-ansari ya ruwaito an mu'azu ibn jabal daga mu'azu dan jabal riwayatu sahabiyyin an sahabi ke eh haka abin yake koda koda faculty ɗaya kuke ko department ɗaya ko level ɗaya kuke ko aji ɗaya in kaga wani ya fi ka karatu ka zauna ya karantar da kai girman kai ba shi da wani amfani mu'azu sahabi ne anas sahabi ne amma gashi anas ya ruwaito hadisi a wurin shi ka yi ƙoƙari in ka zauna a cikin wurin da ike wuri ne na ilimi kar ka fita sai ka ci moriya da albarkar da ke wurin gaba daya ma'ana kana karatu a engineering sai ka ji ga wata lacca can za a yi a faculty of education ba ka aikin komai to da ka zauna kana jin music kana lalacewa gwan maka je za ka amfana za ta yi maka rana wata rana shi yasa kuka ga jama'a Allah maɗaukakin sarki ya albarkaci jami'ar Bayero a iyakar sani na ba wanda zai je karatu jami'ar Bayero ko karatun boko ne sai in ya so ya zauna da jahilci amma sai ya san addini dan a cikin jami'ar Bayero zaka samu wanda zai karantar da kai tun daga qawaidi har muktasar a cikin ɗalibai ko a cikin malamai don haka sai ta zama jami'ar bayar wata irin academic center ce zaka ga dan boko ya je karatun accounting kafin ya graduating ya haddace qur'ani ya iya tafsiri da magariba ana karantar da littafai manyan malamai ne a lokacin irin su Dr. Aminu Dini suka sanya littafai suke karanta ina magana yanzu shekara 27 kusan shekara 30 saboda haka zaka ga duk wanda ya jami'ar Bayero ban san yanzu ba yadda al'amura suka canza don wannan magana ina magana jami'ar bayero a lokacin da ake all side ne ma a lokacin ana tunanin ne ma za a ainihin new side a can ainihin gabari a hanyar gabari a hanyar ina ne a hanyar gwarzo amma a nan all side dai kam Allah ya albarkaci wannan wuri cibiya ce ta ilimi wani abu da zai fara burge ka in ka shiga library din sai ka ga an manna takarda sai a ce maka shekara talatin da ta wuce akwai wani ɗalibi a makarantar nan don da abdullahi bayero college ce da bata zama jami'a ba da kwaleji ce ta larabci mai suna abubakar mahamudu gumi ya karanta dillata littattafan labirari sai da aka manna takardar ban san dai ko yanzu sun cire ta ba amma har zuwa shekara goma da ta wuce ina ganin takardar tun tana abdullahi bayero college duk littafin da ke labirarin sai da ya karance shi kai akwai maza malam Allahu akbar wasu mazan kan sai dai a sa musu siket imamu muslim yake cewa haddasana haddab ibn khalid al-azdi haddasana hammamun haddasana qatada haddasana anas ibn malik an mu'az ibn jabal daga mu'az dan jabal qala yace كنت ردف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ناكسن شيء أبايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكن دبا أكن جاكيني سكي تفيا النبي أقوياش ليس بيني وبينه فكاني نادى النبي صلى الله عليه وآله وسلم باب كومي إلا مؤخرة الرحل sai kucciyar sirdi Allah ya sa ka san wannan hausar kucciyar sirdi abin da ake nufi da kucciyar sirri wata 'yar sanda ce kamar muciya idan suka ɗaura sirdin abin nan raƙumi sai su zo sai a samu igiyar sai a ɗaure ta hakan aka ɗaure sai a sa a bayan siddi shine ba shi yake kiranta kucciyar sirdi Allahu akbar shi yasa akwai advantage ka je soro kai karatu zaka ga kowace kalma suna fassara maka ita da Hausa amma karatun Islamiyya Allah ya saka da alheri za a iya larabci dai amma hausa kam Allah ya kyauta faƙala ya ce ya mu'az abin jabalin sai manzo Allah ya ce ya mu'az ɗan jabal qultu labbaika rasulallah wa sa'adaik ina amsa maka ya manzon Allah ina neman arziki ta hanyarka ina neman albarkarka sun masara sa'a suka sake tafiya kaɗan sun maƙala ya mu'az ibn jabal sai manzo Allah ya sake cewa kai Mu'adh dan Jabal qultu labbaika rasulullah wa sa'adaik ina amsa maka ya manzon Allah arziki nake nema ta hanyarka thumma sara sa'a thumma qala ya Mu'adh ibn Jabal suka sake tafiya dan sa'a guda haka dan lokaci guda annabi ya sake kiran shi yace ya kai Mu'adh dan Jabal qultu labbaika rasulullah wa sa'adaik nace ina neman ina amsa maka ya manzon Allah ina neman arziki ta hanyar kaya manzan Allah albarkaka nake nema qala sai manzan Allah yace hal tadri ma haqqullahi ala al-ibad ka san haƙƙin da Allah yake da shi akan bayi qala mu'az yace qultu Allah wa rasuluhu a'lam sai nace Allah da manzon shi su suka sani qala sai yace fa inna Allah fa inna haqqallahi ala al-ibad an ya'buduhu haƙƙin da Allah yake da shi akan bayan Allah shine su bauta mai wala yushriku bihi shay'a kar su hada shi da komai jama'a kun ji abin da Allah yake nema a wurin mu shine mu bauta wa Allah shi kadai kar mu hada shi da komai shikenan kai wannan ka biya kayi wa Allah maqsudin da ya sa halicce ka darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ita kuma ga tanan ta zo a cikin alqur'ani qul la as'alukum alaihi ajran illa almawaddata fil qurba bayan ka yarda da manzon Allah to manzon Allah baya son kai mishi wani abu ka kaunaci ƴaƴan shi da jikokin shi da tattaba kunnan shi har duniya ta tashi manzon Allah yana da ‘ya'ya da jikoki waɗanda za su bayyana a cikin al'umma. To, duk inda ya tabbata wannan jikan manzon Allah ne, ka ƙaunace shi, ka so shi, ka saurare shi. Ya sa wata rana manzon Allah hudu ba yake yi, sai ga Hassan da Husaini uwarsu ta musu wanka sun taho Juma'a. Manzon Allah sai kasa mallaka kanshi sai da ya sauka ya rungumo su ya zo ya ɗora wannan a dama wannan a hagu ma'ana yanzu hudu ba ta tsaya cik kenan sai ya ce huma raihana taya ya ce waɗannan su ne farin ciki na waɗannan su ne hasken zuciyata waɗannan su ne turarurruka na sai ya ce man a habba huma fa bi hubbi a habba huma wanda duk zai so su ya so su saboda yana so na wa man abghadahuma fa bighadabi wanda da yake kin su yake fushi da Hassan da Husaini to da ni yake kai zaka iya daukan wannan fada zaka iya ba shi yasa mutanen Iraki da suka danna Husaini suka yanka shi wataran Ibn Umar ya zo yana wa'azi sai wani mutumin Iraki ya ce algafata malam yanzu nan idan sauro ya cije ni sai na buge shi ko kudin cizo sai jinin shi ya tsalla a rigata na yi sallah sai ce ta shiga ba mu guri kun kashe jinin jikan manzan Allah jinin jikan manzan Allah kun zubar da shi bai dame ka ba sai jinin sauro kake ta ta shiga ba mu guri sai wartake shi waɗannan ƴaƴan da waɗannan jikokin na Annabi sallallahu alaihi wa sallama wajibi ne ka kaunace su dole ne in ka ƙi su kai dan wuta ne ba za ka samu rahama ba saboda kun ji yadda manzon Allah ya jingina su ba a taba su to shi yasa kuka ga a Najeriya mu Allah ya mana gyadar dogo tuni ba wani wanda ya isa zo ya nuna mana kauna ahlul baiti dan duk inda aka haifi tagwaye sai ka ji an ce ai Hassan da Husaini ne me ya kai mu ga haka kaunar waɗannan Hassan da Husaini na ɗaya kenan kai a Kano fa in ka ji ba Kano ya ce maka gidana akwai jikokin ma'aiki to yana nufi akwai Hassan da Husaini ne sai ka ji ba Kano ya ce wallahi yau bani da abin da zan ci jama'an musulmi kuma wallahi jikokin manzon Allah ne a gidana to akwai Hassan da Husaini kenan to mu ba a nuna mana kaunar waɗannan ahlul bait sai dai mu nuna mutum ka gaya min gidan da babu Fatima in dai akwai ƴan mata wane gida ne aka haifi 'yan mata a gidan ba a samu fatima ba da wahala ka ga 'yar farko ta kowane gida in ba fatima ba ce duk wannan ƙauna ahlul baiti ne saboda haka ba wata kwangila da za a ɗauko mutu ya aiki a kanmu tuni mun riga muna ƙaunarsu faradiyallahu ta'ala an saboda haka kun ji haƙƙin da Allah yake nema a kanmu kenan game da shi kanshi mu bauta mishi kar mu yi shirka sun masara sa'atan sannan sai manzan Allah ya sake tafiya bayan ɗan sa'a guda kaga wannan yana nuna tafiya akwai tsawo fa don kaji sa'a sa'a duk da sa'a ɗin ba irin ta agogo ba ce ƙala ya mu'az na jabalin sai manzan Allah ya ce ya kai mu'az ɗan jabal kultu labbaika rasulallahi wa sa'adaik sai na ce ina amsa kiranka ya manzan Allah ina neman arzikinka ƙala sai ya ce hal tadri ma haqqul ibadi ala Allah idza fa'alu zalik to ka san haƙƙin da su kuma bayi suke da shi a wurin Allah idan suka aikata haka idan suka yi bauta ba su shirka ba ka san me Allah zai musu qala qultu sai mu'az yace nace Allah wa rasuluhu a'lam Allah shine ya sani manzon Allah shi ya sani qala sai yace Allah yu'azzibahum Allah ba zai azabtar da su ba ma damar ka mutu baka shirka ko ana nuna maka ba za ka sha azaba Allah ba to kaga yanzu wannan hadisin man ka hada shi da waccan riwaya ta karshe ta Ubatu dan Samit za ga cewa ashe mutumin da ya mutu yana shirka ko da yana da wasu laifuffuka to akwai yiwuwar rahama Allah ta lullube shi gaba daya Allah madaukakin sarki ya yafe mishi waɗannan zunubai da yi Allahu akbar na ya mutu baya shirka ko ya mutu baya shirka eh me nace ne eh subhanallah eh wanda ya mutu baya shirka rahama Allah za ta lullube shi insha Allah Allah madaukakin sarki ya taimaka wannan hadisi na Mu'adh Bukhari da Muslim suka ruwaito shi kuma al-Imam ainihin wato Ahmad ya fitar da wannan hadisi kamar yadda aka samu wasu manyan malamai su Abu Awana da ainihin Abu Nu'aymin da Ibn Hibban duk sun fitar da shi Allah madaukakin sarki ya taimaka na daga cikin fa'idojin wannan hadisi idan kuka lura da kyau hadisin ya zo don ya bayyana haƙƙin Allah maɗaukakin sarki da ya wajabta a kan bayin shi shine bayi su bauta maka su shirka sannan kuma haƙƙin da Allah maɗaukakin sarki yake ainihin wato ya baiwa bayi su ne su kuma matuƙar ba su shirka ba Allah ba zai musu azaba ba sannan wa min ha jawazu rukubi sunaini ala dabbatin idza kanat tutiqu zalika ya halatta mutum biyu su hau kan dabba ɗaya amma in dabba za ta iya in ba za ta iya ba haramun ne to shin wannan fatawar za ta kai ga mashin a wannan yanzu malamin fiƙi ba zai shigo ba kai da baka nake ne kawai amma waccan da yake mai rai ce shi yasa malaman fiƙi za su yi fatawa amma mashin ɗinka ba zai iya ɗaukan mutum biyu ba sai ka ɗauka za ka gane kuran kan ka je wurin bakaniki ina fata an gane tare da cewa fiqhu zai iya shigowa shine karka saka kanka ga abin da zai hallaka ka kamar yadda yanzu zaka ga mota musamman motocin ƙauye sai ka ga stalet ta dauki mutum takwas a baya a sa hudu a gaba a sa hudu a boot a kawo mutum uku a sa sannan a ɗauko ice da kayan miya a ɗora a sama stalet ta ɗauki mutum goma sha uku salad ba wadda gaba ɗayanta an yi ta ne don ta ɗauki mutane ƙwaya hudu rak Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye wa min ha bayanu tawadu'in nabi sallallahu alaihi wa sallama haisu kana yurdifu ashabahu wa la yatakabbaru alaiha alaihim wannan hadisi yana nuna annabi yana da tawalu'u na farko tukuna hawan jaki da annabi ya shi kanshi tawalu'u ne limaman garinku guda nawa ne za su iya hawa jaki a wannan zamanin yana ganin ya fi ƙarfin haka to ba haka ba kuma ya hau jakin ya goya wani yau akwai malamin da saboda ƙasaita in ya shiga kwanan nan ta onas kwana ta mota to ba wanda zai shiga wannan mota kuma sai dai odilan shi ya shiga gaba kuma malami ne yau don me mota kai kaɗai ka shiga kwana ka zauna nan kuma fa ba kowa saboda mai wai kawai kai wahadaka la sharika laka ina fata an gane kar kai wani ji da kai kwantar da hankalinka kana mutuwa waɗannan da kake girman kansu za su wanke ka su je su tsoma ka cikin ƙasa wa minha bayanu fadli mu'adhin radiyallahu anhu wa husni adabihi fil qawl wannan hadisi yana nuna mu'adh yana da daraja mu'adh yana da ladabi kaji irin yadda yake magana wa fil ilmi ya san yadda yake girmama malaman shi bi raddihi lima lam yuhit bi haqiqatihi ila ilmi Allah ta'ala da aka mai tambayar da bai sani ba sai ya ce Allah ya sani manzon Allah ya sani wa qurbi manzilatihi min annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan ka duba kusancin darajar mu'az zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam wa min hasti babu takrar al-kalam li ta'kidihi wa tafhimihi wa hadha hadithu sallallahu alaihi wa sallam kun ga yana daga cikin shirya annabi sallallahu alaihi wa sallama in ya faɗi magana sai maimaita ya sake maimaita ya sake maimaita gashi mun ji a wannan hadisi faqad akhraja al-bukhari fi sahihihi min hadisi anas an annabi sallallahu alaihi wa sallama annahu kana idza takallama bi kalima aadaha thalasan hatta tufhama anhu ya zo a cikin hadisin bukhari da muslim cewa duk magana da annabi ya faɗi sai maimaita ta so uku har yadda za a fahimce shi وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا idan annabi ya je wurin mutane in yi musu sallama sai musu sallama har so uku saboda su ji shi da kyau kuma sallaman manzan Allah a gidanka ko a kofar shagonka daraja ce me ce wa salli alaihim inna salataka sakanin lahu annabi maka addu'a annabi maka sallama da haka wani sahabi yana cikin gidan shi manzan Allah ya zo ya ce assalamu alaikum sai sahabin sai ya sauke murya shi ya ce wa alaikum salam sai yadda ba annabi ba zai ji ba dan annabi ya ƙara yi sallama ta sake shigowa gidan shi ta annabi kaga hikima annabi ya sake cewa assalamu alaikum sai sahabin ya dan yi wa haka ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi ya dan sauke murya haka annabi ya sake cewa assalamu alaikum sannan sai ya ce wa alaikum salam sai kana ciki dama yace ina ciki amma biyun na yi a hankali ne dan kai kai har ta cika ukun da in samu sallama da yawa ta shigo gida sallallahu alaihi wa alihi sallama sahabbai sun gano bakin zaren ai duk wanda ya gano manzon Allah ya fi kowa daraja kuma albarka ake samu da gare shi ya gane bakin zaren sallallahu alaihi wa alihi sallama saboda haka wani kafiri da aka tura shi ya je ya spy ya je gano ya annabi yake da sahabbai da ya je wallahi tallahi sai dawo ya gaya wa kisra ya ce wallahi mu gudu ba za mu iya ba za su je su yaƙi annabi ne ce aje a gaya yake zama tare da su ya ce wallahi na je na zauna na ga bai ɗauki kanshi a bakin komai ba a cikinsu amma kuma suna mutunta shi in ya fara magana sai su shiru idan ya kaki kuma sai su tara kakin su ta shafawa a jikinsu ya ce to ya ka gansu game da mutuwa ya ce ranka ya daɗe mutanen nan yadda muke so mu rayu haka su kuma suke so su mutu sai kisra ya ce to mi gaba mai waɗannan ba za su taɓu ba to kai ka shirya ka zauna a duniya a lokacin wani ya haɗa kayan shi yana so ka kai shi lahira kaga tafiya ba za ta haɗu ba za a iya shiga mota ɗaya ba waɗannan su ne sahabbai jama'a barira baiwa ce ta aisha da aisha ta yan tata annabi ya fi tsari a koko da daddare gari ya waye ya ce shiga ciki ke barira ki ɗauke koko akwai fitsari ki je ki zubar da ta shiga sai ta samu wuri ta zauna sai ta shanya fitsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta fito sai ga koko ba komai ce a ina fitsarin sai ta ce na shanye yace ki je wuta ba za ta ci ki ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam waɗannan darajojin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kowa yana fatan ya ji su a gidan shi kowa yana fatan ya same su shi yasa lokacin da annabi ya tafi aikin hajji jama'a sai ya tara suma da yawa a kan shi da ya je aka aske ta sai ya rinka ɗiba yana ba mutane ɗiba farko sai ya bai wa abu talha mijin rumaisa mijin uwar anas anas ya ce wannan gashi daga baya ya dawo hannuna haka wannan gashi har zamanin al'imamu turmizi imamu turmizi ya ce shi ma ya samu gashi haka suke adana wannan gashi idan ciwo ya ciwo aka kasa gane ko menene aka ɗauko gashin aka goga shikenan ya warke sallallahu alaihi wa sallam duk wannan ya halatta manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam wa minha mashru'iyyat istifsar ash-shaykh tilmidh 'an al-hukm li yakhtabira ma 'indahu min al-'ilm wa yubayyin lahu ma yushkilu 'alayhi minhu wannan hadisi yana nuna ya halatta malami ya jefa wa almajirin shi tambaya domin malamin ya gane cewa ɗalibin ya sani ko bai sani ba in ya sani ya ƙara mai sharhi in bai sani ba kuma ya sanar da shi wamin ha mashru'iyyati ijabati da'i bi labbaika wa sa'adaika wannan hadisi yana nuna in wani ya kira ka zaka iya ce mishi labbaika zaka iya ce mishi sa'adaika amma ka ji ijabatu da'i ba wai ku je kuna cewa labbaika ya labbaika labbaika ya wana ba a'a Allah kadai ake yi wa zikiri da labbaik Allahumma labbaik amma bayan haka in malami ya kira sunanka a aji Ahmad Musa Idris sai ka ce labbaik wa sa'adaik babu laifi amma haka siddan ka zauna kana kiran sunan wani kana cewa labbaika ya fulanu wallahi wannan shirka ce ba a yi wa kowa labbaika a matsayin zikiri sai Allah madaukakin sarki ya sa sahabbai suka ga wani dagaci ne ma ba su san dagaci ba ne ya to kawai sai suka kama suka sargafa mai igiya sun gane kafiri ne saboda sun ji yana labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik illa sharikan huwa tamliku lak wa ma tamlik sai suka ce wannan mushriki ne ai kawai ku jefa mishi igiya kawai suka daure suka zo da shi madina ashe dagaci ne ma zai tafi umara a jahiliyar shi yana labbaika allahumma labbaika allah gani na amsa kiranka gani na taho ina amsa kiranka Allah gani ina amsa kiranka ba ka da wani abokin tarayya sai ɗan wani kaɗan. ga wannan mushirki ne kawai sai suka ɗaura mai igiya suka kawo shi madina wamin ha mashru'iyyatu wamin ha anna fihi busharatun azima lil muwahhidin allazina la yushrikuna billahi ta'ala shay'a a cikin wannan hadisi akwai babban albushir ga waɗanda suke ɗayanta Allah ba sa haɗa Allah da komai haisu wa'adahumullahu ta'ala allazi la yukhlifu wa'adahu a inda Allah ya musu alƙawari Allah ku baya saba alƙawari Allah yu'azzibahum cewa duk wanda ya mutu da tauhidi ba zai sha azaba ba bal yukrimuhum bi dukhulil janna Allah zai girmama su da ainihin shiga aljanna Allahu akbar jama'a kun ji wannan hadisi إمام مسلم يتي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق عن أمر بن ميمون عن معاذ بن جبل قال كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على حمار وانتن حديث إن مسلم يرويتو من شيد ونلفزي معاذ بن جبل يتي ناكسا بايا منزون الله أكن جاكي يقال له أفير سنن جاكي منزون الله أفير manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dan kakka dauka wai rayuwar shi komai akwai kunci manzon Allah yana rayuwa mai sauki har dabbobin shi yake sa musu suna kaga sanya wa dabbobi suna wannan social aspect ne saboda haka manzon Allah ba ba ya zauna bane kawai yana ta bushewa yana ta makirkita baya rayuwa kamar mutane a'a ka ji jakin shi ma sunan shi Ufair kai ma yanzu kana da babur ɗinka zaka iya sa mishi takwara da na manzon Allah ka ce sunan shi Ufair taguwar manzan Allah sunanta kasuwa duk manzan Allah ya rada musu suna sunan jakin kenan ufair qala fa qala ya mu'az sai manzan Allah ya ce mu'az ya kai mu'az tadri ma haqqullahi 'ala al-ibad ka san haƙƙin da Allah yake da shi akan bayi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah ka san haƙƙin da bayi suke da shi akan Allah qala qultu Allah wa rasuluhu a'lam sai nace Allah da manzon shi suka fi sani قال سيتي فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله حق إن الله يكر شيء أباي شيني سبوتا والله ولا يشركوا به شيئا كسهد أشد كومي وحق العباد على الله حق إن كما باي سكر شيء أورن الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا Allah ba zai azaba ga duk wanda baya hada shi da komai ba qala mu'az yace da naji wannan hadisi qultu ya rasulullah sai nace ya manzon Allah afala ubashirun nas bana je in wa mutane albishir ba in ce jama'a ku zo ga falala qala sai ce la tubashirhum kar kai musu albishir fayattakilu in kai musu wannan albishir din sai su je su dogara da cewa ai sun faɗi la ilaha illallah su tabarna jama'a mun fahimci wannan da kyau wannan abin da ya faru jama'a annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ji tsoron in aka bar mutane ana faɗa musu ire-iren waɗannan to wani fa in ya je al'amuran yadda zai rinka ɓaro su to kuma sai ya ɓaro mai zafi ƙarshe har ya kai ga shirka to amma ya aka yi mu'azu ya faɗi wannan hadisi za mu zo mu ji nan gaba cikin wasu riwayoyi yadda ya zo rasuwa ne sai ya shiga cikin abin da malaman tauhidi suke kira takafu'ul adilla wato takafu'ul adilla shine kaza da kyau ga dalilai wannan abun kuma sai ka ga wasu dalilan su kuma sun ce ba kyau kuma ga dalilai sai ga cewa annabi ya ce min kada in faɗa to yanzu in na faɗa na ci amana annabi kenan to amma kuma ni kaɗai annabi ya faɗa min wannan magana in ban faɗa ba na mutu da ilimi to kuma Allah na tsine wa masu ɓoye ilimi sai mu'azu ya shiga cikin rikici sai ya ce bari ya faɗa ya dogara ga Allah aka ce qalaha mu'azun ta'assuma sai mu'az ya faɗi yana ganin yayi laifi ya saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam domin matsalar inda bai faɗa ba kuma ya za a samu to da ya faɗa kuma abin da ake tsoro shine kada ka je kai tabarna in an taba ka ce ai baka shirka ma'ana ka dogara da girman tauhidin da kake da shi ka je kai ta sharɓota mutane suna da wannan ko ba su da shi suna da shi mun karanto a baya mun ji kaɗan daga irin halayen mutane irin wannan don haka yanzu mu da muke karanta waɗannan hadisai sai mai taka tsantsan kada ka ji an ce za ka shiga aljanna duk irin aikin da kake duk mugun aikinka duk ƙarancin aikinka ka ce ab to barin la ilaha illallah kafa dubu kullum in je kuma in ta sharɓota wallahi kamar yadda kuka jinna ta faɗi musamman a karatun yau dinnan jama'a na yi karatu a kano sosai na zauna kano ina karami cikin kano da keke nake yawo wasu ma ba san ni dan zariya ba ne to abinda ido na ya rinka kalle mini wallahi abubuwa munkarai sai ka ga mutum ya zo yana aikata barna naka tambaye sai ce to kullun zikiri kasa kafa kaza yake istighfari to yana istighfari menene istighfarin zai ci ma'ana wai yana ta roƙon gafara Allah kuma shi bai yi laifi ba to ai gwamma ya dan rinka yin laifuffukan dama da hagu domin wannan istighfarin ya dan samu abin da zai rinka ci hadha su'u dhanna billah wannan muna da zato ne ga Allah shi istighfari koda a kaddara baka da zunubi koda a kaddara balle kai ka isa kace baka da zunubi ni na in ce ba ma'anar tunaninka na cewa baka da zunubi da faɗin baka da zunubi shine zunubinka na farko shine zunubinka na farko shi istighfari ko da baka da zunubi ƙarin ɗaukakar daraja ce saboda aljanna ana gafarta maka a saka ka to kuma kana buƙatar ɗaukakar daraja to ɗaukakar daraja yawan zikiri yana ɗaukaka daraja to istighfari na daga cikin zikiri don haka ɗan uwa karkace tun da ka zauna ka yi zikiri ka yi istighfari to bari kuma ka je ka saba wa Allah wai don wannan istighfarin ya samu laifuffukan da zai kawar ka yi kuskure baka fahimci addini ba sau da haka musamman a wancan lokacin ban san kano ba a yanzu tunda yanzu sai dai in wa kano shiga in fita kawai amma a wancan lokacin wallahi sai kaga mutane suna aikata wasu irin munanan abubuwa waɗanda yake duk waɗannan abubuwan dogaro ne da wasu abubuwa waɗanda suke ganin wai su ne misali sai ga mutum da bakar riga ta sha shuni an yi mata abin nan an yi mata rini da bakin rawani ya zo ya tsaya gaban mahauci ya sassoka tsire a tukuba sai zazzara ya zazzara ya ci sai zubar da tsinken sai gaba sai ce ai jikan manzan Allah ne to yanzu jikokin manzan Allah suna cinye mutane jali kuma ai kaga al'amari ya ɓaci da haka ku rinka fahimta manzan Allah ya zo mana da alheri ne so dole ne akwai regulation akwai daidaita al'amura amma ba wai in aka a yanzu dan girman Allah saboda kana da buhun omo a gidanka duk inda kaga kwata sai ka fada to irin abin da mutane suke kenan shi yasa manzon Allah ya ce wa Mu'azu kar ka fada musu sai su je su dogara da falalar Allah su ta barna amma da yazo mutuwa ya ce to ya na iya na mutu ban fada ba kuma na boye ilimi gwamman fada roki Allah ya yafe min na yi manzon Allah ba daidai ba قال حدثنا محمد بن المثنى wannan hadisin na Mu'az da muka gama karanta Bukhari da Muslim su suka fitar da shi haka al-Imam Abu Dauda da Tirmidhi da Nasa'i da Ahmad dukkan sun fitar da shi قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي حسين والأشعث بن سليم أنهما سمع الأسود بن هلال يحدث عن معاذ بن جبل قال wannan hanyar imam muslim ya sake samo ta hadisin mu'azu ne dai qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam manzon Allah yace ya mu'az atadri ma haqqullahi ala al-ibad ya kai mu'azu ko ka san haƙoƙin Allah akan bayin Allah qala Allah wa rasuluhu a'lam sai yace Allah da manzon shi suka sani qala sai yace an ya abudullaha an yi an yu'badallahu abauta wa Allah wala yushraka bihi shay'un ka a hada shi da komai qala atadri ma haqquhum alai ka san haƙƙin da bayi suke da shi akan Allah idza fa'alu zalika idan suka bauta wa Allah ba su shirka ba fa qala sai yace Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzon shi suka fi sani qala sai yace Allah yu'azzibahum ma damar ba su yi shirka ba suka bauta wa Allah zallar ibada to shi kuma Allah maɗaukakin sarki ba zai ainihin azabtar da su ba Allahu akbar duk wannan yana bayyana lafizan hadisin nan da kuma irin fa'idojin da ke cikin ainihin wato wannan hadisi Allah maɗaukakin sarki ya taimaka wannan ainihin lafazin da muka karanta Bukhari da Muslim duk sun fitar da shi kamar yadda kaji Ahmad ma ya fitar da shi Muslim ya sake cewa haddathana al-Qasim ibn Zakariya haddathana Husayn an Za'ida an Abi Husayn an al-Aswad ibn Hilal qala sami'tu Mu'adhan yaqulu da'ani Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama fa ajabtu wata rana Mu'az yace wata rana manzon Allah ya taba kira na sai na amsa mishi na'am idan manzon Allah ya kira ka ko sallah kake sai ka amsa sallah ko ta farilla ce ka kabbarta sallah azhar sai manzon Allah ya kira ka ko kar ka tsaya wani assalamu alaikum daga tsaye kawai ka ce na'am saboda wata ran mu'azu ubayyu dan ka'ab yana sallah sai manzon Allah ya kira shi ya kira shi sai bai amsa ba sai da ya idar da sallah ya zo ya ce gani ya manzon Allah sai manzon Allah ya ce baka ji ina kiran ka bane ya ce naji ai ina sallah ne sai manzo Allah ya ce kai baka ji Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu stajibu lillahi wal lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum baka ji Allah ya ce ina kira ku ku amsa ba wato al'amarin manzo Allah sai an yi maka fassara shi in ba haka ba sai ka rinka ganin abin bai kai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kiranka duk abin da kake sai ka fito haka ga wannan sahabi amarya ce ya tare da ita yana cikin jima'i ya ji manzan Allah ya sa an, an, kada kugen jihadi ma'ana manzan Allah yana cewa a fito sai ya ɗaga ta ya fito cikin janaba yana zuwa kuma an je wurin jihadi aka buge shi ya mutu sai manzan Allah ya ga mala'iku sun tattaro gaba ɗaya sun zo sun haɗa fuka-fukan shi sun rufe shi manzan Allah ya ce ya aka yi gashi mala'iku sun rufe shi gashi kuma su ne mai wanka aka je matar shi ta ce ai yana cikin jima'i ranar farko na amarci kai sahabbai na da imani wallahi wani tuni zai wa kanshi fatawa wallahi wani tuni zai wa kanshi fatawa ya ce ai ko Allah ya san an gode ana daga mishi kafa ina wallahi sahabbai suna da imani suna da imani wallahi wallahi tallahi suna da imani jama'a wallahi sun san darajar manzon Allah fiye da kowa na fata an gane kun dai ji wannan hadisi ya ce manzan Allah ya kira ni na amsa mashi faƙala sai ya ce hal tadri ma haƙƙullahi ala nasi ka san haƙƙin da Allah yake da shi akan mutane na hawa hadisihim ya ce ya karanto hadisin kamar wancan hadisin na waɗancan ainihin malaman na fata an gane to jama'a kun ji wannan ainihin wato hadisi wanda yake babu shakka waɗannan hadisai na mu'azu kaɗinsu abin da suke bayyana mana shine kowa ya faɗi la ilaha illallah kuma ya shaida kuma ya bauta wa Allah kuma ya tsaya a haka kai ya yi shirka to akwai tabbacin zai samu aljanna insha Allahu ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu insha Allahu ta'ala za mu saurara a nan saboda babin da za a shiga ga dukkanin alamu yana da ainihin hadisai masu tsawo gashi kuma lokaci ya to insha Allahu ta'ala za mu shiga babun لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين بل لا بد من استيقان القلب haka yake ana ku ko ba wannan babin ma sai hadisin Allahu akbar to in Allah ya kai mako mai zuwa zamu tattauna insha Allah ta'ala amma babin akwai shi domin har Imam al-Qurtubi da ya sharhin Muslim da dadewa sai da wata magana ainihin dangane da shi za mu zo mu tattauna insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya albarkace mu akan abin da muka karanta muna amfani da wannan daman mu sanar da jama'a cewa babu karatu insha Allah ta'ala sai rana ita yau wato sai rana asabar sai rana asabar don haka babu karatu talata laraba alhamis juma'a babu karatu sai rana asabar karfe hudu da rabi insha Allah ta'ala haka kuma yau babu karatun Bukhari a markaz insha Allah da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah